الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المهضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد yan uwa masu ya sai dina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama mu a wannan anguwa mai albarka jauro musa wannan kofar gida na ɗaya daga cikin iyayenmu alhaji muhammad babban ibrahima sakataren ilimi na fitiyan islam na wannan local namu na local government a yau wato 22 21 ko 21 ga watan Disamba miladiyan annabi Isa dan Maryam na da shekara dubu biyu da goma sha bakwai wadda muka sake haɗuwa kamar yadda aka haɗu bara in ba manta ba aka yi zama cikin wannan haraka ta taya juna murna da zagayowar watan da ta kumso mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda tuni watan ta riga ta ba mu baya yau muna uku ga watan Rabi'u Sani kenan wadda alhamdulillahi a haka dama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tun kafin watan ta shigo na Rabiul Awwal din ake ta maulidi bayan ta shigo ta kare ma gashi nan kamar ma ina ga yanzu ne ma za mu fara maulidi saboda tafiye-tafiye musamman ma na wani kan da na saba na nesa sai zai kai nan gaba ma sati ɗaya kafin fara irin katsina maulidan katsina da sauransu saboda haka lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan zai zama nan gaba zai nashi gaba ɗaya shekarar ya zama kawai babu wani wakaci wadda ba a maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka gode Allah da ya mana wannan baiwa na ganin kanmu a cikin wannan hizi wato cikin wannan jama'a masu sanin cewa Allah ya yi musu baiwa da ya ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma suke godewa Allah din da ya ba su shi da haka ba tare da dogon mukaddima ba muna addu'a ga wanda suka shirya wannan hidima na maulidin manzon Allah sallallahu da muka haɗu Allah ka sa manzon Allah ya farin ciki da abin da suka yi daga yau nan duniya kenan da ma gobe kiyama albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi albarkan shi tijani albarkan shi ibrahim kaulaha radiyallahu ta'ala an kamar yadda aka sani muna karanta wannan littafi ne a maulidanmu mai albarka littafi na ishiriniya wadda insha Allah yau ina ga zamu shiga sabon harafi ko harfu ta ko mun gama jimun ha'i okay harful ha so zamu shiga harful ha'i yau insha Allah bayan zaman mu na jiya a wura ge a gwan wura ge za mu daura daga inda muka tsaya kuma za a rera kamar yadda aka saba insha Allah daga bisani sai mu fassara insha Allah abinda muka rera din tare da yin bayani gurgudun abin da Ubangiji ya so. Bismillahi Rahmani Rahim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kasbin da lafi. La ila illa Allah, la ila illa Allah, la ila illa Allah, la ila illa Allah. Abdu min al-sadam bada martali, la ila illa Allah, la ila illa Allah. Zamari النبي مفضل لا إله والزمته فكري فقلت لعزالي لا إله حبيب علينا ما الرب لمرسل لا إله وإن قلت الأقوال وجب المدين لا إله إلا هو الرمضان الكون كله لا اله الا الله وصفت ياوي كل بعيد ذلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله مجرم مدتنا قد أغلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله حبيب إلهي الأرش قد لا مرغلي إله إلا الله لا إله إلا الله ولا شيء بدا شولا من الصوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشربوا منه السرائر رفعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله كما قد كسى منه السرائر إنفاتا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيع إذا ما رجال أسلم ضربة لا إله إلا الله لا إله إلا الله حليم إذا قاش يدور كفاتا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سواد إذا بان يرون بالصابي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا إن أراد يلقي من الرجال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا إنه الحق المبين لمن شاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله دينا لمن استهدى ودا لمن ارتدى لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي من السوء لمن عامل الندى لا إله إلا الله لا إله إلا الله أول عن الجوع لمتصل الصافي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثناؤك أرفي الزاري وكره لا الندى إله إلا الله لا إله إلا الله ولا يوم الاستهدى بإثباته تادى لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومرأة كما لا أصدقى إذا بادى لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكشف دليل جنة مذعودة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبدر الدجى في الغصن والمسك في النافي لا إله إلا الله لا إله إلا الله جاب سكن الكيف كرسول فاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتجاب جلا نوء أنك صفاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلله منه عند كل مخافاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله حريص عليك من كل آفاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله فبالكيد يستعي وبالبيد يستعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ماذا غير مفقود الثناء ولا الثناء لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد أجد نعمة الذي بانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لنا من أصل المجدتين والدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلائقه فيها لنا الذل والجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله فنحن نزيد دون كد ولا كدح لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلو أراد أما وإشاد سبيئا لا إله إلا الله لا إله إلا الله واربر شيطان الضلالات خفيئا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفى أمي الجالات قريئة لا إله إلا الله لا إله إلا الله سمعوا ما الله كلا ونشيئا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولله سوء ليس اللؤ بجرح لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد غاب مراده واكثر غيبات لا إله إلا الله لا إله إلا الله رجل جدليل وهي فز لا غيبات إله إلا الله لا إله إلا الله رسول جدليل وهي فز عيبات لا إله إلا الله لا إله إلا الله يرى ملكوت الأرج وبطيبات لا إله إلا الله لا إله إلا الله حضور رسول الله من غير غيبات لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا يجب القلب قدس بالشرع لا إله إلا الله لا إله إلا الله ضربنا له من كل ملعيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلط بقوله أكبر تمرد لا إله إلا الله لا إله إلا الله واللفظ قرأ أقبل بأوعادي لا إله إلا الله لا إله إلا الله فجنا بتوكيل النبي محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله سمع الورى وانسى في الدم من الثاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدر الجهار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kafin mu fara karatu akwai muhimman sanarwa guda biyu gobe in Allah ya kai mu maulidin mu ba kamar yadda aka saba ba ne ana yin sa bayan insha'i to maulidin mu na gobe a tsangaya ne insha Allahu sannan kuma an, an gayyaci hailala in an gama hailala daga sallan magariba za mu karanta maulidi kafin sallan isha saboda haka kar a ɗauka misali a jigayya gobe maulidi a tsangaya a ce misali kamar yadda aka saba irin yadda muka yi yanzu za a yi za a yi je a yi hailala a can ana gama hailala insha Allah za mu yi karatun mau- maulidi daga nan in an yi isha'i sai a sha ruwa da sauran yan uwa saboda wani dalili ne ya kama akwai ah, ah, maulidi gobe a garin Jauro Bello wadda sun gayyace mu insha Allah za mu halarta shi yasa muka zaɓi kakar da a sha wahala sosai ai karatun maulidin tun da gobe mag- eh, magariba din zuwa isha babu wazifa ana yin wazifa kafin magariba ne da haka sai mu mori wannan tayin din mai maulidin saboda cika wannan ahadi na gayyan su mutanen Jauro Bello da insha Allah a hakan za a yi Ah, jibi kuma insha Allah a anguwanmu ne gabar can ran asabar kofar gidan aran mausaini akwai aran mausaini ah, nan gidansa za a yi akwai sai di ah, wannan sunansa ya kwanta min na rayyano an ba mun ba shi rana ranar asabar za a yi maulidin sai insha Allah saboda haka ah, shine maulidin da za a yi ranar lahadi kuma insha Allah da yamma muna da maulidi a kofar gida maulidi na uku kenan bana da za a yi cikin maulidai da muke yi wajen bakwai za a yi da yamma sannan da daddare kuma a joroji yamma a ranar lahadi din to a shekaru kuma ina mala yawo ran litinin ina yake to a gaya masa maulidin sa ran litinin insha Allah an ji ko waye zai gaya masa a yau din nan fa ran litinin maulidin sa insha Allah ran talata kuma za mu je Abuja kula insha Allah laraba kuma zan duba wanne ne zan ba cikin mutane da suka eh, bukaci eh, maulidi muna da maulidin akalla na san sun kusan akalla dai ba za su gaza ashirin ba na sai aka ban mu amma ranar ah, ina tsarin da yin tafiya ranar juma'a ka tsina din a je a yi musu na ce musu za mu riƙa yi dare da rana da aka je saboda lokaci da zai bar mummuni yadda aka saba shi sati guda ɗin ba so insha Allah za mu duba wannan harafi kar da manta gobe shine na tsanga da hailala da maulidi imam alfazazi radiyallahu anhu a wannan harafi na ha'i yake cewa أصبت من الحساد أنفض مقتل بمدعي للهادي النبي المفضل وألزمته فكري فقلت لعذلي حقيق علينا مرء أفضل مرسل وإن كلت الأقوال عن واجب المدح radiyallahu anhu yace asabatu an faga maqatalin an ga yanda nayi ko sun kuya asabatu an faga maqatalin na riski ko na samu mafi zartuwar makasa an gane mafi zartuwar makasa wato makasa wurin da in an doka ko an caka ko in an yanka mutum ba zai rai ba ya ce to na samu wannan na riske wannan gurin waye ka ka- ka daka ko ka yanka ko ka soka a makasa yadda ba zai sake tashi ba ce min al-hussadi wato ina nufin na samu riska na makasa ga masu min hafada ma'ana ya samu ya daki mai mara hafada ko masu masa hafada ta gunda ba tashi sai kabari ma'ana dai ba su cimma abin da suke so ba wannan kuma haka lamari yake idan ka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai gaba da kai ko mai maka hasada insha Allah ya hancinsa ya rinka turbuduwa kenan har alƙiyama ta tsaya molan mu sai dai amala Allah ya kara masa yadda dan molan mu Sheikh Tahiru radiyallahu ta'ala anhu eh, a bara abubuwa wani abubuwa da suka faru haka muka je yana ce mana kar ku yi addu'a Allah ya kashe mai muku hasada ku yi addu'a Allah ya ja masa kwana haka ya malam yake ya gaya mana ku ta addu'a duk mai muku hasada in ji ya malam Allah ya ja kwanan sai ta ganin abin da baya so saboda in ya mutu za a yi ta yi baya nan sai ta ganin abin da baya so saboda haka insha Allah kamar da yadda mai ishiriniyan ya faɗa a saboto an faza maqatalin min al-husadi mu ma haka بمره للهادي النبي المفضل كيا ندكي mai mini hasada in ji alfazazi na same shi a mafi zartuwar makasa ya ce liman hi liman hiya lil hadi saboda ya bona da nake yi ga wanda yake shiryar da halittar Allah gabaki da annabi annabin nan almufaddali abun fifitawa kan halitta gaba daya da shi na dake su da yabonsa na doke su a wurin da makasa ne wurin da ba tashi har abada sai kabari wa alzamtuhu fikri na lizimta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin tunani na gaba daya ba na wani tunani in ba cikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace li uzzali ga masu zargina in ji alfazazi haqiqun alaina wajibi ne akan mu an gane haqiqun din nan ai wajibun kenan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin irin sani na qur'ani haqiqun alaina wajibi ne dole tilas akan mu madadu abdul mursalin mu yabi mafificin dukkan wani manzo wannan dole ne akan mu ba muna wato mustahabbi ko wani abu a wajibi ne wa in kallatil aqwalu an wajibil mad'i to haka ne yace duk da cewa ma ma'ana zantukan sun daƙusa wato wurin faɗin ah, gafar- ga- ga ga wajibin yabo ɗin abinda za mu yi mu sauke na yabon mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zantukan da za mu yi akan manzon Allah sun daƙusa sun daƙusa ma'ana sun gajiya duk abinda za mu faɗa a kansa faɗin ya yi kasa ya ba da haƙƙin wajibin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai mun ba shi hakuri duk abin da muka faɗa ko mai bakin mu zai furta to ya yi kaɗan ya gama haƙƙin haƙƙi na wa- wajibin yabon da ya kamata a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa rahmatul muhdatu lil kauni kullihi huwa idan baka san shi ba shine ar-rahmatul muhdatu shine gundarin rahama wanda aka ba da ita kyauta lil kauni kullihi ga dukkanin halitta gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka ba sai don ka zama gundarin rahama haƙiƙanin rahama ga dukkanin halitta har jibrilu don jibrilu ah, ya ta- ah, sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace shin Allah ya ce bai aiko ni ba sai don na zama rahama ga talikai da yanzu da Allah rahaman nan kai ma ta shafe kai ke kwarai ta gaske kai ai ban san ma'ana wani abu mai suna aminci na samu aminta ba sai ran da Allah ya aiko ka tun da nake naji Allah yana cewa innahu la qawlu rasulin karim bi quwwatin inda zil arshi makinin mutaa thumma amin wayannan daga sifofi guda shida akan jibrilu ne Allah ya faɗe su saboda haka yace bai aminta ba sai da Allah ya aiko manzon Allah ramar manzon Allah ta shafe shi kenan saboda haka kuma shi ma'aiki din alaihi salatu wassalamu yana cewa ana rahmatun mudatun ni gundarin rahama ya ce da Allah ya ɗauka ya bawa halitta kyauta kowa ba wanda bai bai cin arzikin manzon Allah ko a sama ko a ƙasa la musulmi la arne kowa yana cin arzikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ainur rahmatin rabbaniyya kenan kuwa sitru zalla sallam shine babbar sutura wacce yayi kullu ba'in li zillihi wanda duk wani wanda yake rana ba'in kenan daga duha walaha lokacin da rana ta bude to ya ya awi kullu ba'in li zillihi duk wani wanda yake rana yana tarewa ne zuwa ga zuwa karkashin inuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ranar ba rana na zahirin nan ba ba ranar ma'ana duk wanda ya shiga wani hali na iyasu na halaka ko na wani abu to in ya zo karkashin manzon Allah ya tsere an gama shi da abinda wannan gurin yake nufi muqimu imadi dini hafizu aslihi habibu ilahi al-arshi khatimu rusulihi wala shay'a ba'da shuhudi a'damina as-subh muqimu imadi dini annabi shine wanda ya wanda ya tsaida shika-shikai na addini shine ya tsaida su suka tsayo kam ba sa motsi shika-shikai na addini hafizu aslihi shine mai kiyaye tushe na shika-shikai na addini din tunda manzon Allah ya zo mana da shika-shikai guda biyar din nan yadda ya basu ya ce gagarin ku ila rafiqil a'la har yau din nan ba abin da ya taba su na faɗa kwanan baya ko ka taɓa jin wani gari da aka je an zo sallan azhar suka yi raka biyu ko uku yadda annabi ya bar mutanen duniya azhar raka'a hudu har yau din nan haka take la'azhar ma haka magriba uku isha uku asubahi biyu wayannan bayyana wayannan boyewa yadda ya bari haka isha'i hudu okay wani abu na faɗa ko daban hasbunallahu wa ni'mal wakil isha'i hudu asubahi biyu magriba isha asuba bayyanawa a rakawoyin farko asuba azhar da la'asar duka boyewa yadda ya barin nan ba wadda aka samu yau saboda wuyansa yayi kauri ya zo ya gurɓata abun ya canja shi sallallahu alaihi wasallam haka ya zo ya tsaye da cika-cikai na addini din nan suke kamar yadda ya basu habibu ilahi arshi shine masoyin Allah ubangijin al'arshi Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshi al-azim to shine masoyin ubangijin al'arshi khatimu rusulihi shine cikamaki fil na prophet duk wani manzo annabi da Allah ya aiko zuwa ga wasu mutane ko zuwa ga wani mutum ko zuwa wata kabila ko zuwa wani wata ƙasa to annabi shine cikamakin su daga zuwansa babu wani manzo bayan sa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatam annabiyyin wala shay'a babu wani abu fa ba'da shuhud bayan wala shay'a babu wani abu ahada da ya fi shiryarwa ba'da shuhud bayan wucewan taurari min surji kamar asubahi dalla yanzu kan babu taurari a sama suna haskawa mutane su yi tafiya cikin dare ko ba sa yi suna yi ko dan Allah taurarin nan wurin shiryar da mutane su bi hanya da kuma yin asubahi ta yi rana ta bullo wanda ya fi to asubahi kai to shine manzon Allah din sassan taurarin nan su ne annabawa gaba ɗaya kowa ya zo ya wuce sai ga babban asubahi ya keto annabi Muhammad shine nan alfaza ya ce wala shay'a ahada ba wani abu da ya kai shiryarwa ba da shubi bayan tafiyan taurari min surhi kamar asbahi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasha rabbuhu min wasara'ira ra'fatan kama qad kasa minhu zawahira iffatan ya'un idza maljalu azlama sudfatan ko halimun idza bashat yadu yadu bawdi khiffatan جواد إذا بنت يد المدن بالسفع هشى ربه منه السرائر رأفة هشى ربه رأفة منه السرائر الله وبنجدين سا شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا تك زوجير من زم الله بتنسي السرائر جمعي نسريرة سريرة القلب كنا an gane to Allah ya cika zuciyar manzon Allah da tausayi dukkan halittar Allah ba wanda ya kai manzon Allah tausayi kama qad kasamin zawahira iffatan kamar yadda ya tufatar da zahirin manzon Allah da kamewa duk halitta ba wanda ya kai annabi kamewa yana magana wani kamen mene ba ruwan shi da harkan banza ba ruwan shi da harkan shedanci ba ruwan shi da harkan da yake na kaskanci ko kaza kowaye shi inda halittar Allah yake babu kamar manzon Allah su sani ya fi kowa kane wa halitta biya'un manzala ta sallam haske ne shi idan maljalu azlama sudufatan ko ko ma'ana idan har wato duwa ya duhunta ya yi duhu manzo Allah sallam haske ne shi idan ya idan ya zo wuri haske ne shi lokacin da duhu ya yi duhu azlama sudufatan sudufatan din a duhun ne shi ma eh an gane ko aha aka ce ne na halibud Allah sallam mai juriya ne mai tsananin hakuri ne shi idan bashat yadu baudi kiffatan idan hannun dutse ta tumanya saboda rashin juriya idan hannun dutse ta tumanya saboda rashin juriya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a lokacin ne ma yake fara hakurin nasa wato wannan an kai makura wurin sifanta manzon Allah da hakuri wai ka san dutse ne ka iya iri ka iya makko iri ka iya amina ga kai ka taba jin saboda wani abu da ya faru ya kasa hakuri har ya yi motsi duk abun da ya faru da shi ka taba ji to wai idan dutse ma wani abu saboda kai shi bango ya kai ga har ya yi motsi ya tumanya to manzon Allah kuma a lokacin ne ma zai fara hakuri sallallahu alaihi wasallam an kai makura ne wurin sifar da manzon Allah da hakuri kai ka sani in kana karanta tarihinsa in dai hakuri ne babu kamar manzon Allah sosai babu kamar shi saboda abubuwa in mun ce zamu ka kawo inna sai su ja mu kuma an san maulidi ne na hira amma dai kowa ya sani duk duniya ba mai hakurin manzon Allah halitta gaba daya ta sa shi a gaba da cutarwa da abubuwa iri a baya na shanyewa a zo a bashi ya samu dama ba ka san dai mutum ya yi haƙuri bayan ya yi galaba shi ya haƙuri an gane kana da iko karama kai haƙuri shi ne haƙuri ba wai an matse ka kai gagara motsi ka ce ai na haƙura ai na haƙura kawai ba ko ha dama in baka haƙura ba ne za ka yi ko to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je ba an sanya aka je wai ya ya gujewa bakwanu wanda suka kishi suka ta cutar da shi ya koma gurin kawunai to kawunai da yake na taba faɗi a wani wuri ɗan uba ne kaza ko ɗan uwan uwa ne in ɗan uba ne sai a hankali haka ne ma ba wai ni na zauna na kera abun ba ko kawun ne in ɗan uba ne to hakan aka yi da ya je da yake ɗan uba ne kawunin can ɗin suka yi ta jifansa suka sa wawaye da yara da mahaukata suka yi ta jifan manzon Allah sayyidina zaid ibn harisa shine kadai manzon Allah ya je da shi yake bugan manzon Allah ana ta jiba aka fasa manzon Allah jiki har jini yana zuba mala'ikun duwar wadi suka zo suka ce ya rasulullahi kamar na izini kamar na lamuni kawai yanzu mu musu hadirin duwatsu irin yadda aka yi wa sabon fili suka Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye su ba san ne bane ba san ne manzon Allah bane ka ganar da su ne da kai ne yaya an faffasa ma jiki har jini na zuba na kwarara har ƙasa ai ba mala'ika ba ko wani ƙato ne ya zo ya ce ganiyar na zo me kake so in mar ka ce dubi duk abin da ƙarfin kai a dakan ka kawai kamar ba ka ce ya mai da sauƙi ba ma tuttur buɗe shi da ƙasa ko manzon Allah ta rinsa su duk mala'ikun da suka zo na iska su zo ya ce Allah ma harika wani fannin la ya'lamu duk wanda suka zo Allah ma harika wani fannin la ya'lamu haka saboda haka dai lokacin da dutse ya tumanya saboda rashin haƙuri to annabi kuma lokacin ne yake fara haƙurin na sama jawadu annabi mai mai yawan kyauta ne idza bannat yadul muzni fi sab'i lokacin da hannun girgije yayi rowa da kwararo ruwa ka san girgije da wurin bada ruwa ko to ga yawa ke sha sai on tafi na sun to lokacin da hannun girgije yayi rowa ya iya bada ruwa annabi kuma lokacin nema yake da yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam nan ma dai kaiwa matuƙa ne mubalaga ne wurin kwada yawan kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala innahu ar-rajul qawiy min ar-rada ala innahu al-haqqul mubin liman shada ginan liman istajda hudan liman iqtada hazijun min as-su'ali منهمل الندى عفو عن الجهال متصل الصفر ألا فأفكك أنه الرجل القوي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني واتو mai ƙarfin taimakon nan shi ne mai ƙarfin taimako taimakon ma ba wai irin lagalagan nan ba taimakon manzon Allah mai ƙarfin gaske ne minar rada mai ƙarfin taimako ne daga halaka duk wanda ya zo zai halaka yanzu annabi zai taimake shi ya fitta shi daga halaka da Allah wani halaka ya fi mutum ya tashi zai fada jahannama a duk inda ka halaka a duniya dai kama ai mai sauki ne inda za ka mutu ka shiga aljanna koya amma sai ya ga mutum zai fada jahannama sai zai tsamo shi ai ka ga ya babu babu mai taimako irin sa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala yace faɗa kika ji inna wal haqqul mubin annabi shine haƙiƙanin gaskiya mabayyaniya liman shada ga duk wanda ya daga murya yana neman wato gaskiya din to annabi shine haƙiƙanin gaskiya in ka kama shi ka kama gundarin gaskiyar ma gaba daya liman shada ga duk wanda mana ya daga murya yana neman ina mai gaskiya ke to ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ginan shi manzon Allah wadata ne liman istajda da duk wani mai neman baiwa to ya zo wurin manzon Allah annabi wadata ne in dai kana neman baiwa to in ka zo wurin annabi ka samu an gama ka wadatu kawai dama annabi yana wadatarwa ko ko dai da majali kana akwai masu jago na ce annabi annabi yana wadatarwa na ce kai kai kai shirka kai shirka Allah ne kadai yake arzuta wallahi annabi yana arzutawa sai dai baka san Qur'ani ba ita nan kawai ka tsare ta kanka ka kawai ji la khali wala razik wala ma'budu bi haqqin illa Allah bai ce ba ka shi tun kawai to baka gane karatun ba ina ka bar suratu tawbati wa ma naqamu wa ma naqamu illa an agna humullahu wa rasuluhu a'a fa'ili ne ba shi ma a ganahumullahu wa rasulu ba rasula ba Allah ya wadata su wa rasulu annabi Muhammadu ma ya wadata su ya arzuta su shi ma yana wadatawa da haka bi a hankali kar a ji a dauka maganar sufaye ne a maganar Allah ne hudan liman iktada annabi shiriya ne ga duk wani mai neman koyi da kana neman koyi da wani abu to zo ga annabi Muhammadu sallallahu shine abun koyi wanda in ka kai koyi da shi to ka shirya hayyun annabi mai tsananin kunya ne min su'ali ga masu bara ka zo za ka yi bara annabi yana kunyanka yanzu yanzu zai zai ji kunyanka ya ɗebo ya faka da tsananin kunyan masu bara ne almajirai kenan masu bara so na kasassu mun hamilun nada mai kwararan baiwa ne shi baiwarsa mai kwarara ce ba doki abubuwan annabi mai yawan yafiya ne anil juhali ga wawaye juhail sai mutum ya gama yawa annabi wauta sai ga annabi ya kalle gefe kawai kakkula shi ba zai ba wani ya zo ya samu manzon Allah daga zuwansa kawai sai ya ya ci kwalan manzon Allah ya ci kome shi ya kama yake murɗewa sanda ya shati kamar zai fata fatar manzon Allah sai da umaru ya tashi zai kashe shi annabi ya mata dai kwan har annabi yana kokarin faduwa ta kun yadda da ke bashi yake dina ya ce kamin wa'azi in biya shi shi kuma kamar wa'azi ba haka ake yi ba ka taɓa garin irin wannan ka ce mai kuma ai ranar da muka yi alkawarin ba ta zo ba tukunna lokacin saura kwana uku ma alkawarin ya cika ya manta sai ya kiɗi ne zai ta kome manzon Allah dani ko biya ni annabi Muhammadu ba saboda kai duniya da lahira gaba ɗaya domin shi annabi ya hana sai da wai ta kun je haka haka biya mini in kana da wannan fawa ba zuwa za ka yi za ka dauke shi za ka kashe shi to wauta iri iri da annabi ya kau da kai yan fara jero su irin wa'annan za tu abdullah tusa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine safu abuwwan anil juhali muttasilu safi ko masadin ya siya ne shi sallam ya siyarsa a jere a jere take tana saje ba wai yayi yafiya yau gobe kuma in an yi ya kiya yafe ba kamar kai wata rana ka yafe wata rana kuma in an kai ka bango ka ce kai ni ba wannan abun baran ya hakuri ba banda manzon Allah muttafilu safi ne shi yafiyarsa a jere take a jone kullum mana da'imu safi kenan sallallahu alaihi wa sallam jama'a sai mu dau halifa ba wai mu ji karatu kawai mutum shi ba kai ma kar a ji kana cewa a ka ganka ka san sauna yana mini za ka ce in ya guri ka ni yanzu ya ƙure ni to ba a ƙure annabi shi duk yadda kai zai haƙuri zai ya to in kana son halin manzo Allah ka ce ka a ni ka ga ni dole ka haƙuri malam ina kake lokacin da yake kaza kaza kaza ba zan yi ba sai na rama to a garin rama wanda ka rama daidai da abin da kama kar kai tajawuzi kuma a garin gyaran gira a rasa ido aha sai mene ne sana'un ka arfi ka arfi zahari ba kara hunnata sana'un yabo ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka arfi zahari kai ka ce tashin kamshin yabon kaman kamshin ma'ana fure hunna da wadda raba ya yi masa asubanci ka san fure hakan ta kawai ma in ka sun suna yaya balle in raba ta sauka a kansa in ka sun suna yaya fi kamshi to haka yabon manzon Allah su salon yake da daɗin kamshi kamar furen da kamshin furen da hunna da wadda raba tamar asubanci ta sauka kansa kenan wa ra'ayun man istahada bi ismatihi tada wa ra'ayun annabi yana da wani irin fahimta wanda man istahada bi ismatihi duk wanda ya nemi shari'a da kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihtada to yanzu za ga ya shirya kawai kana neman shari'a dai kama kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shirya an gaba duk wani ra'ayi duk wani wata fahimta in ka kama ta za ka iya kama kumfa in ba sa'a ba amma banda fahimtar manzon Allah inda annabi ga abin da ya ɗauru a kai to in ka hau kawai ka hau kan daidai ba ka wuciya ko ka amma na kowa yana iya daidai yana iya zama ba daidai ba saboda ba ma'asumi ba wa mar'an annabi yana da magana sallallahu alaihi wasallam magana fiska kenan idza bada can ƙarshe idza bada idan annabi ya bullo ya bayyano kama la adadu ka'un zaka ga fiskar manzon Allah kai ka ce rana ne ta bullo ta zo tsakiya da siyan sha biyu din nan haka zaka ga fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abu Hurairah yake aiko ka anna shamsa tajri fi wajhihi kai ka ce ranar ma akan fiskar manzon Allah take tafiya saboda tsabar hasken fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shamsa fil ishraqi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kwaikwayon hasken rana fil ishraqi a wurin haskaka bal ranan ma shi take kwaikwayon hasken sa sallallahu alaihi wasallam wan najma fil huda shiryar manzon Allah kai ka ce tauraro ne yadda tauraro ke shiryar da mutane inda ya yayi suke gane hanya to haka shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take wa badarat duja fil husni a cikin kan manzon Allah kuma in ya bullo kai ka ce wata ne daren goma sha hudu da ta bullo a tsananin lokacin duhu yanda duhun zai yaye a daina ganin ko kaɗan to haka fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take idan ya bullo kyawunsa kai sallallahu alaihi kyawunsa wal miski fil naf'i haka tashin kamshin manzon Allah kamar kai ka ce almiski ne idan ya bullo bal mun karanta a baya ai da zai kama da almiski ba saboda almiski yana shudewa ai ko yana wucewa amma annabi yadda muka karanta kwanan baya hanya kadai in ya biya wuce sai an yi kwana goma sha duk wanda ya zo ya wuce ta hanyar sai ya gane annabi ya bi hanyar in ya shafa kan yaro wajen sati biyu yaro zai yi kowa sai yana jin kamshi a kansa ko ba turare ya shafa ba kamshi ne kawai daga Allah da'a fasaqana al-ghaiza khayra sufa sulafatin ko da'a annabi yayi addu'a ya roki Allah fasaqana al-ghaiza sai aka shayar da mu kirkije kun tuna hadisin bukhari ko wani yazo fadi ya dami mutane ta ce rasulullahi dabbobi suna mutuwa shuke-shuke suna bushewa mutane sun rasa inda za su shiga ya sulai kai mana addu'a Allah ya kawo mana ruwa da'a sai ya yi addu'a fasakalar gaisa sai ya shayar da mu girgije khaira sulafatin mafi alkhairin mana ruwa sulafa almatar kenan cewa ruwan ba mafi alkhairin aka yi ta dubo mana wazada da abun ya yi zafi ruwa ya ta kwarara ya yi ta kwarara sati guda daga ran juma har juma ta zagayo ruwa kwarara yake akan mutane garin madina sanda gini ya ta rushewa dabbobin ruwa ta gudu da su yana neman haɗiye mutane wa zada sai annabi ya ƙara wata addu'a fajalla nau'ahu sai tauraron ruwan sai ya yayi ma'ana tauraro a nan girgije annajimu nau'u najimu najimun kuma yana nufin sahabu ne an gane ko an kasafatin ya wato daga kaurin da yake da shi dama an ce lokacin da wato shi girgije ya kumbura zai ba da in ya ya haɗu ya haɗu nan yana kumbura amma lokacin da ya zo dab da ruwa zai zai juyo to yana siran cewa yana tarakuki sosai sai ta kwararon ruwa shi ne nan yake faɗi an kasa fatin da kaurinsa aha falillahi minhu inda kulli makhafatin falillahi minhu ma dalla da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah jarumi ne inda kulli makhafatin gurin duk wani abun tsoro da mutane zaka ga ana ja da baya to annabi shi gaba gaba yake yi yana tinkaran abun tsoro an gane bayani ya yi shekara nan hore ko ranar da aka yi ta ruwan kifiyo yadda ka san marka markar ruwa amma ya aka yi wa yau mahunainin فرق الجيش وحده أنا النبي وقال المصطفى وهو مكتوب ina ana nabiyu la kadib annabinu abdul muttalib ya don shi kakare ya tarwa karundunan su shi kadai sallallahu alaihi wasallam harisan alal inqazi annabi mai tsananin kwaɗayi ne na tsamo mutane min kulli afatin daga dukkan wani abun ki daga dukkan wani aibi daga dukkan wata illa da suka fada afatu yana ɗaukar ma'anoni da yawa illa ana fassara shi da afatu haka mummunan abu afatu ne eh cuta ma ana kiranta afatu ciwo yana tsamo mutane sallallahu alaihi wasallam yana tsananin kwaɗayin tsamo mutane daga dukkan wani wato illa ko cuta ko abun ki harisun alaikum bil mu'minina wa ra'ufur rahim fa bil qaisi a lokacin tsananin zafin rana da aka ake cikin fari yastaski annabi yana nema mutane Allah ya bada ruwa yana roƙa mutane shayar da ruwa a lokacin kaizu kaizu shine saifu lokacin zafi bazara kenan kuma ta haɗu da fari to annabi yana roƙa mutane Allah ya musu ruwa wa bil faibi idan kuma ruwan ya zo ya ta kwarara ya iya birki ya tafi nan kuma annabi yana neman yayewa na ruwa wancan abin da ya faru ran juma'an da aka yi ta zarce juma'a guda aka yi sati mana ana ruwa suka dawo suka ce ya rasu lafa jini na rushewa dabbobin kuma maimakon da ishi yake kashe su yanzu kuma ruwan yake kashe su yana gudu da su kaza kaza aka yi ta bayanai annabi yana hudu ba kamar wancan satin aka ce da annabi ya haka duk inda ya nuna a sararin zamaniya sai kaga yana yayewa kawai yana dawowa babu girgije ko daya duk inda ya nuna haka hadisin bukhari ya tabbatar gaba ɗaya kawai ta ce ruwa ɗaya tak wai zira ma maskal ma'i amsaka mulhama maza gairu mafudin sana'i wala sana maza sai na rasulullah ya shuɗe a halin komawa ga Allah ubangijinsa mana ya yi wa fati gaira mafudin sana'i yana a halin ma'ana wani marashin ɗaukaka wani ma'ana ba wai da annabi ya yi wa fati shi kenan ɗaukakan su ta tsaya ba daga rana a'a maza ya shuɗe ya koma ga Allah ghaira maqudis sana'i yana wani abun rasa ɗaukaka ba abun ba abun rasa ɗaukaka ba ba wani abun rasa ɗaukaka ka gane yaren abin rasa ɗaukaka kamar wanda bai da ɗaukaka wani abin rasa ɗaukaka kuma ɗaukaka to gaira maqudil asana'i wasana ko walasana haka kuma ya shuɗe ya koma ga Allah hasken sa yana nan har alƙiyama ta tsaya bayan da za a ce hasken annabi ya ragu ko ɗaukakan annabi ta ragu yadda yake a da lokacin da yake gidan duniya da ya ƙaura ɗin ma duk abin da ake yi da shi shi din ake yi da shi har gobe darajar da hasken haka yake bai canja ba sallallahu alaihi wasallam sai dai ma da du'a wa qad ajaza al ayyamu haddu alladhi bana haqiqa wa qad haqiqa ajaza al ayyamu kwanaki ranuka kwanuka na duniya sun gajiya da haddu duk alladhi bana a wata nuska hadimul ladhi bana to duk manan su da kwanaki na zamani sun gajiya da rusa abin da annabi ya gina a ce wannan ginin annabi ne a ce wai zamani ya juya yanzu abun ya zo a rusa shi yanzu ba da shi ake yi ba ba a yin abin da annabi ya zai gina nan ƙarya ne ba zai taɓa yiwa ba har alƙiyama ta tsaya duk abin da annabi ya gina ba wani zamani da zai canja wasu kwanaki da za su zo su rusa abin da annabi ya gina babu su aha lana min afilil majdi fi dini wa dunah abin da ya gina lana a gare mu min asilin asilin majdi na asalin girma an gane asalin girma addini na a cikin addini wa duna ko a duniya duk abin da annabi ya kafa na asali a addini ko a duniya na girma asalin girma a addini ko a duniya ba wanda ya sai yace zai zai rusa shi hada'iquhu lambunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha lana zillu wal jana a cikin su muna da inuwa da za mu zo mu shige karkashin ta wal jana muna da abun dasa an gane abun tsinka ƴaƴan bishiya kenan bishiyoyi na lambuna da za mu zo mu ta dasa mu ta tsinka fa hana hanu ga muna najini muna ta tsinka muna dasa duna kaddin ko ko ba ga bane ba tare da wahala ba muna ta tsinkan ƴaƴan bishiya na lambun manzon Allah na ma'ana fa madadi kenan muna ta tsinka duna kaddin ba tare da wahala ba wala kad'i babu kuma wani tsanani ba wahala ba tsanani haka muke ta tsinka ya yi linsanu innaka kadi'un ila rabbika kad'an wala kad'i ko aha sai kuma ne fakam kar hada a'ama wa arshada sabi'an fakam da yawa an samu kar hada a'ama annabi ya shiryar da wanda yake makawo arne kenan kafin a'ama anan makawo arne kenan kafin annabi ya shiryar da shi wa arshada sabi'an annabi ya shi ya kuma an samu da yawa ya shiryar da karkatacce karkatacce wanda yau yana wannan addini gobe ka ji shi wancan addini yau yana wancan addini ya sake tuba ya dawo nan haka shine sabi ga sunan qur'ani yayi magana su ko wasabiina mana mana ko to sabiin din nan sune sabi'awa wato suna danganta kansu da addinin annabi wato zamanin annabi idrisa su sabi'awa in ka duba tarihi haka aka ce fa'ad bara shaydanu dalali dalalati khasi'an to da annabi ya shiryar da makaho mara kafiri ya shiryar da wanda ke karkatacce ba sabi'e kenan to kaga shaydan ka ya rufa kenan fa adbara shaydanu dalalati shaydani na batan nan sai ya juya da gudu kawai khasi'an yana kaskantacce khasi'an ba khasiran ba khasi'an yana kaskantacce kunu kiradatan khasi'iyyin ku zama birrai kaskantattu shine khasi'u wa asa ummiyun jahalati qari'an amma akwai nuskar wa asbaha akwai mai ita ana to akwai nuskar wa asbaha in an ce wa asbaha ummiyul jahalati qari'an sai wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba don jahilci sai ya wayi gari qari'an da zuwan manzon Allah sai ya dawo makaranci wanda ya iya karatu din da rubutun duka da albarkan manzon Allah su sallu to anan kuma nuskar mu wa afsaha ummiyul jahalati qari'an sai ummi wanda bai iya rubutu da karatu ba saboda dabar jahilci wa afsaha qari'an sai koma gwanin fasaha wanda ya kore a karatu da albarkan hada hada tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam himahu hamahu Allah kalan wa nashi'a to kaji wani abu himahu hamahu wazari kadai ya canja kana cire wazarin nan kamar da shi sama na farko ya zama hamahu hamahu saboda haka akwai abin da masu balaga suke kira jinasi ana jinasi jinasin kuma muharrafi yana da nau'i daban-daban shi jinasi to wannan muharrafi ne aha sai ya ce ne himahu amahu ma'ana abin ya gudu min ba ina wurin yawa hurumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hamahu Allah shingen manzon Allah kenan inda taitar na annabi ya duk abin da na annabi ne hamahu Allah Allah ya kare abu duk abu na annabi hurumin sa gaba daya Allah ya kare mai kahalan tun yana gwarzo a lokacin da yake gwarzo wa nashi'an kai tun lokacin tashin sama yana karami ba wani abu na annabi da Allah baya masa katangan karfe da abu falillahi madalla da suhun asubahi laisa ya min jum'i wanda bai baya tsirowa baya hudowa daga duhun dare an gane wannan karatun kuwa babban karatu ne wannan mai tsadan gaske wanda za a yi awa in ana so ana bayani a kai wannan ba falillahi kudurar Allah mamakin kudurar Allah ko kuma madalla da sub'un asubahin da laifa ya dulu min jumhi wanda baya kullowa baya hudowa daga duhun jeji eh duhun dare kai arama ya fita da saura to kudurar Allah ta isa abin mamaki na menene na halittar subhu wannan asubahi shine annabi Muhammad asubahin da laisa yadlu bai taba bai koda wasa ba bai hudo ba baya hudowa min jum'i daga duhu annabi babu wani daga cikin dukkan kakanninsa da suka aiko shi wanda yake jahiliya shine ma'anan baitin yan fassara shi da larabcinsa ba abin da zaka gane annabi shine asubahin da bai hudo bai kullo daga duhun dare ba babu daya a cikin kakannin manzon Allah da yake wani jahili wanda yake jahiliya mai bautan wani abun da ba Allah ba daga annabin Allah sai kamilu asirihi dukkan wanda annabi ya biyo ta cikin tsotson su shine abinda wannan baiti yake nufi aha yace ne laqad khaba man adahu laqad khaba man adahu duk wanda ya gaba da manzon Allah nan ya yi asara ya taɗe kai ya taɗe khasira shine ya yi asara khaba ya taɗe duk wanda ya gaba da annabi ya taɗe aksara khaibatin mafi ta mafi asaran taɗewa kuwa ba taɓa ba kamar wanda ya gaba da manzon Allah kace kai ko ba wanda kake gaba da shi annabi ai akwai su wanda suna da awan musulunci ma amma suna gaba da manzon Allah duk wata daraja da ka faɗa da annabi sai su a kai kai yalla kai ku rage bai bai an wuce gona da iri ina gonar ma balle irin da za a shuka har a wuce gonan wal iyaz billahi rasulun wani irin manzo ne gada wanda ya zama gada wanda ya zama ko sara kenan ga daɗin sara ne wanda ya zamo yawa yi gari kenan sara a hafaza aibatin mafi kiyayewan burga ne lil wahayi na wahayi da Allah yake sauko masa da shi jakar wahayi burga ne da ke wahayin Allah ke sauka a ciki annabi yana kiyayewa duk abin da Allah ya saukar mar da shi na wahayi yana kiyaye abin ya isar da shi yadda Allah ya umarce shi sallallahu alaihi wasallam يرى ملكوت الأرش وهو بطيبة زم الله صلى الله عليه وسلم ينا جنم مسروتر الأرش أبنجي وهو بطيبة الحال ينا مدينة دقا مدينة يكي هنجن مس abin da ke gudana a masarautar al'arshin Ubangiji. Kai ka taɓa ganin irin manzon Allah tun da kake, yana nan fa a kan doron duniyar da yake ganin har al'arshi, da yake gudana a al'arshi. wallahi ku musallama manzon Allah mu ga girman manzon Allah Allah ka daɗa mana son sa yana ganin masarautar ubangiji ai al'arshin ubangiji wa hawa bi tsayibatin alhali kuma yana madina huduru rasulillahi sallallahu min gairi gaibatin muraqabar manzon Allah shuhudinsa ga ubangiji kullun yana yana shuhudin zati yana huduri na ubangiji muraqaba rashin rabuwa da Allah kenan ko yaushe huduru rasulullah kenan min gairi gaibatin wato babu ɓuya tare da shi kullum yana yana wurin Allah kawai yana kallon zaki kullum babu gaiba ba ɓuya na na huduri ma'ana muraqabar manzon Allah da Allah wa anna yaghibu alqalbu yaya za a yi zuciya ta ɓuya wanda ujjiza bi shar'i wanda an riga an tsarkake ta bi shar'i da tsaga ta a wanke ta wannan da aka ce alau na sharah laka sadarat aka yalwata kirji aka tsaga shi aka cire zuciyar aka wanke aka cire hajji shaitan din nan aka yi kalkal ya za a yi ya zama da gaiba tsakaninsa da ubangijinsa ai ba zai yi ba shine nan sai yake cewa darabana bihil yafu menene yafu ha ko akwai digo ko nawa ba digo shi yasa na tambaye ku yafu ha darabana bihil yafu ha mun jaki maɗigar kan min kulle mul'idin duk wani mulhidi mai kaucewa gaskiya masu ilhadi cikin ayoyi da sunaye da sifofi na Ubangiji. Alfazabi ya ce mun daki maɗigar kansa, ya shi ne maɗiga na yara inda wato ɗoɗo ne, ko ɗoɗo ne shi ne ya Na duk wani mulhidi mun daki maɗigar kansa. Falaza bai kawai hakke sai ya fate da faɗin gaskiya. ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba da tamarrudin bayan da taurin kai da yake da shi sai ya koma ma'ana ya take ya da riko da faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu bayan taurin kansa wa qulna sai muka ce hajjajna bi tafsirin nabiyyi muhammadin mun kafa hujja mun rinjayi dukkan halitta bi tabdilin nabiyyi Muhammadin da fifita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun kure kowa da hujja cewa annabi Muhammadu shine mafifici a halitta kaf mun mun kure jami'al alwara kenan sai ka dawo baitin karshe dukkan halitta mun kure su mun rinjaye su da cewa manzo Allah ya fi dukkan halitta iftikharan muna faɗi da cika baki kuwa da alfahari aha mene ne na alfahari mene ne haka haka minu bi a wajewa alkawarin da ya cancanta a yi shi ga wanda yake makaɗaici a darajarsa shi kaɗai ne za a bugi kirji a yi alfahari cewa duk halitta ba wanda ya fi shi ba wanda ya kai shi ba banda shi ba wanda za a bugi kirji a faɗi haka kowa ka faɗa ka yi ƙarya sai dai annabi muhammadu shi kadai ne makaɗaici a wannan mukami na shi sallallahu alaihi wasallam wasaqu laysa min as-sathi wasaqu laysa min as-sathi tofa wato saman dutse bai zama kamar ƙasan dutse ba what does that mean huh? I, I say what does that mean saman dutse bai zama kamar ƙasan dutse ba saman dutsen shine annabi muhammadu ƙasan dutse shine sauran annabawa ko da Allah sun yi kama eh kama da wane fatawa ne in an ce shi ma annabi ne annabi Muhammadu ma annabi ne to a gwada mana a jera darajoji a gani ba a taba babbara a taba ba kuma irin manzon Allah don duk wani fifiko da ka sani a duniyar nan gaba ɗaya tattare ƙarƙashin manzon Allah kowa a kaji yana da daraja ya fi kaza ya fi kaza ana kara shi da annabi sai kaga ya dawo a da domin an yi ijma'i kowa ya sani wani ya fi wani kam wannan kan ba mai gyama in ka musa kuma ka jera da babanka kar ka tambayi wani ma ka tambayi kanka kai da babanka wa ya fi in dai wani bai fi wani ba in kana ganin ka baban ka fi babanka to daga nan ka ne sai a kai ka asibiti sai turu ko yaya annabinka babanka ma to kaga mai cewa annabi mutum kamar kowa ba a taba ba mahaukaci irin sa ba duk mahaukata ba a taba mahaukaci irin mai cewa annabi mutum kamar kowa ba wallahi ba a taba ba ko ka taba ganin mahaukaci irin sa babu wanda yake bukatan turu ma har da mari da ukumi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan za mu fara jera ma abubuwan da Allah ya masa kiran halittarsa kawai in ka duba ka sani babu yadda za a yi a gwada shi da wata halitta irin halittarsa kawai wanda za a zo a kalle shi a fara karkarwa za a faɗi kaiwa ya kalle ka yana iya karkarwa zai faɗi saboda tsabar kurjini ba haka wata tsohuwa ta zo tana ganin annabi kawai sai ta fara karkarwa kamar za ta faɗi annabi ta hawwili alayki ya hazihi dan Allah ke sauwaka kan ki da Allah ma ana ibnu imra'atin min quraish ta'kulu al-qadim ni ba kowa bane ka la ilaha illallah ka jami ni ba kowa bane sai dan wata tsohuwa dan wata mace kai ba quraishiya mai cin busasshen nama wai ka dauka haka shi yasa wasu da sun ji irin wannan to ba gashi ba ko ta ce wa annabi to in ba kamar wancan da malam Ahmad Allah ji kansa yake bada labari dan maulana musho dai a Misra a makarantar su Jami'ul Azhar wani tsoho ya zo yana musu wa'azi sai ya ce wa yana so ya tabbatar musu annabi mutum ne kamar kowa wasu Allah ya ce hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jinni suka ce la hal huwa malak aka ce la ya ce idan huwa man suka ce bashar haka za ƙwala Allah a sanjan washin annabi kan aljanu ne aka ce a mala'ika ne aka ce a to menene shi aka ce mutum ce haka ma Allah ya ce kunin da ma ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku ƙarya ne wallahi ka ƙari zama yuha ilayya yuha ilayya ina ka bar shi kai din ana ma wahayi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin sa sai dai shi mun kawai daga ƴan uwa musamman matasa ƴan uwana kowa ya yi niyya idan ya Allah ya bashi ƴaƴa ya yi niyya zai musu garsu ma'ana dashe na soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun suna yara su tashi da shi koya wa yara son annabi da kin duk wani makiyin annabi ko koya ko za ka yi soyayya da makiyin annabi makiyin Allah makiyin annabi ai abokin gaba kenan ya yi lazina mana ta take zo aduwi wa aduwa kuma auliya'a wani makiyin Allah ya bi makiyin manzon Allah Allah ce karkare karkare yadda ka riki makiyina ya zama masoyinka akwai makiyin Allah da ya kai makiyin manzon Allah babu ai ko ka ko ka so Allah ma in kaji annabi ba ruwan Allah da kai ko Allah annabi kawai yake kallo ka zauna lafiya da annabin ka kawai sai baka duk abin da kake nema duniya da lahira amma kana taba masa annabin sa zai ji ta kanka da zaki ya markade ka ko ka ganka kana tafiya ba abin da ya same ka an markade kan baka sani ba an cire shiriya tare da kai kan menene ya rage jahannama kadai take jiranka Allah ka kiyaye mu akwai zanta ta gayya akwai goro da za mu raba yanzu wadda hajiya ta cikin gida ta roƙi da Allah a tauna goro saboda haka sai a shirya za mu ci goro insha Allah yanzu kamar yadda aka nema din bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا الله لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا الله لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا الله لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا يقول إبراهيم نجل الهاجي مولانا يقول إبراهيم نجل الهاجي مولانا يقول إبراهيم نجل الهاجي مولانا عبد الله بدرنا الوقت مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا من بعد بسم الله ثم الحمد مولانا من بعد بسم الله ثم الحمد مولانا من بعد بسم الله ثم العبد مولانا لله ذي الطول العظيم المجد مولانا لا إله إلا illallah Muhammadur Maulana نصيحة مني إلى إخواني Maulana نصيحة مني إلى إخواني Maulana نصيحة مني إلى إخواني Maulana فلتمسكوا طريقة التجاني مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana طريق مهد الفضل والرضوان Maulana طريق مهد الفضل والرضوان Maulana طريق مهد الفضل والرضوان Maulana أسس بالسنة والفرقان مو- يا الله La ilaha illallah Muhammadur Maulana ولازم لازم ذي طريق Maulana ولازم لازم ذي طريق Maulana ولازم لازم ذي طريق Maulana بذا ينال الربع بالتحقيق مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana فلست في أجزي طريق تربه Maulana فلست في أجزي طريق تربه Maulana فلست في أجزي طريق تربه Maulana إلا إذا كنت دواما تتلوه مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana مكملا شروطه المقررة Maulana مكملا شروطه المقررة Maulana مكملا شروطه المقررة Maulana مكابدا آدابه المعتبرة مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana مؤظما لآله جميعا Maulana مؤظما لآله جميعا Maulana مؤظما لآله جميعا Maulana لا تعمل خاصتكم مضيئة مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana إذا شرعت بالذكر الورد Maulana إذا شرعت بالذكر الورد Maulana إذا شرعت بالذكر الورد Maulana فلازم الأداب قدر الهد مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana تأدب في ظاهر وباطن Maulana تأدب في ظاهر وباطن Maulana تأدب في ظاهر وباطن Maulana به يرقى المرء للموائن مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana واستهدرن شيخك المربي Maulana واستهدرن شيخك المربي Maulana واستهدرن شيخك المربي Maulana كذاك شيخه بدون ريب مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana ولازم الحضور والسكون Maulana ولازم الحضور والسكون Maulana ولازم الحضور والسكون Maulana كذاك خلوة تؤين هنا مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana واطلب مربيا خبيرا نافعا Maulana واطلب مربيا خبيرا نافعا Maulana واطلب مربيا خبيرا نافعا Maulana كامل عرفان اماما صالحا مولانا La ilaha illallah Muhammadur Maulana بلغوا نفسك فلا تجبري Maulana بلغوا نفسك فلا تجبري Maulana بلغوا نفسك فلا تدبر Maulana فكن كميت دواما تطلب مولانا La ilaha إلى الله محمد مولانا illallah ولا تخالفه ولو فنفسه Maulana ولا تخالفه ولو فنفسه Maulana ولا تخالفه ولو فنفسه Maulana Saurayi magon dawa man za ta sama wa لا إله إلا الله محمد مولانا فقد كل شيء أقوم وأن مولانا فقد كل شيء أقوم وأن مولانا فقد كل شيء أقوم وأن مولانا يلعب بكم بمن الرب مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا يقوم من المريد الرب المولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لا تلتفت لغيره في العالم مولانا لا تلتفت لغيره في العالم مولانا لا تلتفت لغيره في العالم مولانا كنت ولو كان دون عالم مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا إذا طلبت مطلبا أديمته مولانا إذا طلبت مطلبا أديمته مولانا إذا طلبت مطلبا أديمته مولانا فغيره يدري وما دريت لا لا لا إله إلا الله محمد مولانا فليس للمريد غير ذا الولي مولانا فليس للمريد غير ذا الولي مولانا فليس للمريد غير ذا الولي مولانا الرسول ثم مولاه العلي مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ما دام غيرهم بقلب لا ينال مولانا ما دام قلبهم لقلب لا ينال مولانا ما دام غيرهم لقلب لا ينال مولانا عرفة المولى أقول في ارتجال جل لا إله إلا الله محمد مولانا وكن مع الشيخ دواما تربه مولانا وكن مع الشيخ دواما تربه مولانا وكن مع الشيخ دواما تربه مولانا وكن محبا ومكا فتفلهما جل لا إله إلا الله محمد مولانا مولانا بقدر ما تحب تنال مولانا بقدر ما تحب تنال مولانا بقدر ما تحب تنال مولانا امداده فالقوم هذا قالوا مقتول لا إله إلا الله محمد مولانا أنفق طريفا خالدا في طلبه مولانا أنفق طريفا خالدا في طلبه مولانا أنفق طريفا خالدا في طلبه مولانا إذا أبادر إن أشار تصفي مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وأرب شيخك ولو أبكاك مولانا وأرب شيخك ولو أبكاك مولانا وأرب شيخك ولو أبكاك مولانا لكنه للخير قد عداك يا لا لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لا لا لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لا لا لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين